أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du in wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna uku ga watan shabi watan zulhijja watan karshe a jerin gir watannin musulunci guda goma sha yau hijira na da shekara 1446 daidai da 30 daidai ga watan biyar na miladiya 2025 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan sanata muhammad da juma goji da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu domin ci gaba da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba gabatarwa duk mako da kuma yini irin wannan yau muna yinin juma'a hajji babban raniya mun muna cikin suratu maryam alaiha salam sura mai namba ta goma sha tara a jerin gisurun alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta a makon da ya gabata karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta shida a wannan sura mai albarka suratu maryam alaiha salam yau za mu tashi aya mai namba ta bakwai a ita wannan sura insha Allah faɗin Allah ta'ala da yake cewa ya zakariya يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Allah ta'ala yake cewa ya Zakariya Allah ya kirayi annabi Zakariya alaihi salam da sunansa na yanka ko kamar da malam Bahaushe yake faɗa sunan yanka wannan shi ne sunansa na yanka zakariya bayan annabi zakariya alaihi salam ya yi addu'a kamar yadda makaranta a makon da ya gabata iya neman allah ta'ala ya masa baiwa ya ba shi haihuwa domin wani haihuwar ya faɗi manufar neman haihuwa ya gaji irin ayyukan alkhairi da yake kuma ya gaji da'awa da ilmantarwa kamar yadda ya gada daga shi ma iyayensa da kakanninsa kaga wannan manufa ce mai kyau duk abin da za ka yi a duniya to manufarka ta yi kyau kar ka shiga da mummunan manufa sai Allah ta'ala ya ja baya daga gare ka ko haihuwa za ka nema ko jari ko aiki ko menene to ka yi kyakkyawan sanya ƙudiri mai kyau a cikin neman har in Allah ya baka sai ya taimake ka kansa sai Allah ya dafa maka domin manufa tana tasiri kan abin da Allah ya baka idan ka neme shi da manufa mai kyau to abin zai zama alkhairi gare ka ga musulmai gaba daya idan kuma ka neme shi da wata manufa mara kyau to abin zai iya zama shari gare ka ana fahimta to zakariya alaihi salam ya faɗi manufar da ta sa yake neman haihuwa abin haka ya gaje shi ya gaji kuma abin da ya gado shi ma daga iyayensa da kakanninsa sannan yake roƙon Allah ta'ala ya mai da shi yardajje shi abin haihuwar ya zama yardace daga Allah ma'ana Allah ya yarda da shi kar ya zama wanda Allah ta'ala zai yi fushi da shi to ya gama addu'a to kuma Allah ta'ala sai ya amsa addu'a yace ya zakariya ya zakariya alaihi salam sai malamin tafsiri suka ce anan akwai iktisa akwai abin da yake cewa takaituwa a babin tafsiri ya halatta a kawo shi cewa fastajaba Allah du'a'ahu fa kare ya zakariya da ya gama addu'ar yayi komai ai ana jiran Allah ya amsa ko kamar yadda Allah ya faɗa wa annabi Musa da Harun qala qad ujibat da'watukuma qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun yace hakika mun karbi addu'arku qad ujiba da'watukum da kai da dan uwanka Harun alaihi salam mun karba mun ji ko mun karba amma fasar ima ku je ku dan dakata kamar yadda suratul anbiya ta zo duk annabin da ya roki Allah sai Allah ya fassa jabnalu fassa jabnalu to nan sai aka yi tahzifin haka din to a babin tafsir ya halatta a kawo Allah ta'ala sai karba masa din bayan ya karba masa yace ya zakariya ya zakariya inna nubashshiruka bi gulam muna maka albishir da samun wani yaro gulam shine walad an gane ko ismuhu yahya sunansa ma ya haya lam naj'al lahu min qabl samiyya ba taba ambatan wani abin haihuwa da wannan sunan kafin yayi alayhi salam shine na farko an gane ko yahayyan farko kenan an gane ko ana ana waye waye na farko waye na biyu doga na farko din ana gane ko mala yana nuna mala liba to yi malamin ba san wani dawa ba amma wannan yahaya shine na farko ne zuwa qur'ani shi ma Allah ya ce lam naji allahu min qabl sabiya ba mu taba sanya wani abin haihuwa da aka sanya mai wannan sunan ba sai annabi haya alaihi salam kun ga wannan kamar da muka faɗa makon da ya gabata wata kudura ce da Allah da ikonsa ya faɗi wannan maganar kafin a samu junan shi annabi haya amma ba wanda ya gaggawa ya ce ban yi sauri in sa don na nuna ƙorani ba daidai ba ba wanda Allah bai sanata ba dole aka haƙura sai dai hayan ya zo sannan Allah ta'ala ya fito da shi da wannan su kai Allah da iko yake ba kaga akwai kafirai a lokacin da masu da'awar shiga ƙorani ba gaskiya ba ne kaga da wani sai ya sauri ya sa wa ɗansa tunda Allah ya ce lam naj'al lahu min qabl samiyya amma da yake Allah mai iko ne akan kowa da komai ba wanda isa ba wanda isa ya kange kowa mana ikon Allah shi ne zarsaci masha Allah kana wa malam ya ce alam yau Allah ta'ala ya mai albishi da cewa mun baka haihuwa roƙon da kai mun amsa ashe daga nan ba maki malam ba wafi ya samu albishirin ka ko idan ya ji labarin wani abin alkhairi ya same kafin ka ji sai zai ma albishir to nan ma Allah ya wa annabi zakariya albishir da kansa ina nubashiruka muna maka albishir bi kula da samun wani yaro za ka haifo wani yaro mai suna ya haya ismuhu ya haya lamnaji allahu min qabl samiyya ba mu taɓa sanya wani suna an ambaci yaro da suna kabe shi ay lam yusamma ahadun qablahu bi haya ba a taɓa ambaton wani da wannan suna ba kabe shi wakila wasu malaman suka ce annahu lam yakun mithlahu li'annahu lam ya'si lam ya'si wa lam yatahamma bi ma'siyati qattu cewa shi annabi haya bai taɓa sako ba bai ma taɓa burin ya yi sabo ba an fahimta wakila wasu malaman suka ce lam yakul lahu mislahu fi amrin nisa li'annahu kana sayyidan wa hasura ba taɓa samun wani mutum dangane da harkar mata kamar annabi haya shi shugaba ne kuma ya kame kansa daga mata kwata kwata an gane ku ke zama ka ce bai yi ba dai duniya hasur ne hasur ba aqir bane hasur lafiyansa kalau iya da jin sha'awan amma tsoron Allah da neman lahira ya hana shi mai kuna mata kamar yadda akwai wasu magabata da aka ce mutum sai kwana 40-60 ma bai kula matarsa domin dare an shagaltu da ibada da rubuce-rubuce da abin da zai wa addinin Allah ya kawo addinin Allah ci gaba to shi annabi annabi haya hasur ne iya da ƙarfin tauhidin da ba shi ma da lokacin da zai kula mace dare a raya shi da bautar Allah da neman kusanci ga Allah yini a raya shi wajen da'awa kullum haka haka haka rayuwar take an fahimta shine walam lam naj'al lahu min qablu samiyya ali bin abi talha yake cewa lam talid al awakir mislahu abada matan da suka shekar suka shekare ba sayu ba to idan Allah ya ba su haihuwa ba matan da taba haihuwa kwatankwacin annabi ayi alaihi akwai mata akirai wanda wata shekara goma wata ishirin ba ta yi ba to ita ma mahaifiyar annabi isa an ce ta kai shekara wajen cisa'in ba ta yi ba to ba a saba samun mace da aka rike mata haihuwa ba a bata ba sai daga baya kuma ta haihu aka samu kwatankwacin sa ba ta samu an bayyanta duk dai suna kokarin fassara lam lam lam wanda yake cewa lam naj'alahu min qabl samiyya duk wannan yake kokarin fassarawa ba a taɓa samun wata mace ta haifi kwatankwacinsa ba a irin matan da aka riƙe masu haihuwa ba ta zo musu da ba daga nan mai Allah ya ce
قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا to annabi zakari annabi zakariya alaihi salam sai yake wani abu irin kamar yanda wannan mutumin da aka masa albishir yake gaggawan zuwa lokacin an bayyanta idan dan adam ya ji labarin wani abun alkhairi zai same shi iya gaggawa ya ga yaushe wannan abun zai zo. ba wai bai yadda bane a ya yadda tabbas haka ne baya shakka baya kokonto to amma iya so ya ga abun ya bayyana ya gani domin ka'idar wa kana insani ajuna domin shi dan adam mai gaggawa ne sai ki cewa rabbi iya ubangiji anna yakunu li gulam ta yaya ɗa zai samu gare ni ta yaya zan samu ɗa an gane ko ai min aina ta yaya ɗa zai kasance gare ni shi ne ƙala rabbi anna yakunu li gulam a yaya ɗa zai kasance gare ni ji annabi zakariya alaihi salam wa kana timrati ahqira ga ko mata ta inji ta zama ahqir ta zama bakarara wanda ba ta hiwa wa kad balagatu min al-kibari itiya gashi kuma na kai kololuwan kurewan shekaru itiyu shine mutumin da ya kare shekarunsa karfinsa ya kare ana ce masa itiyu kamar ashaiku ko kuma ajuz an gane ko wanda ya kai shekarun karshe ya je can dayan minit na rayuwarsa ya shiga to ya ce na kai irin wannan matsayin to ta yaya zan samu ɗaya Allah ina so na ji ta yaya ba ya yi musun cewa ba zai samu ba kamar yadda annabi ibrahim a.s. yake cewa rabbi arini kaifa tuhil mauta وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى na'am قال أولم تؤمن
qala قال بلى ولكن ليطمئن قلبي annabi ibrahim a.s. yake cewa rabbi arini kaifa tuhil mauta ya ubangiji ka nuna min ya kake raye matattu ne ba za a mutu ba ba kuma za a tashi ba a filin kiyama to shi annabi ibrahim a.s. yake cewa Allah gwada min ya za ka kita da matattu sai Allah ke ce Ibrahim awalam tumin baka yadda bane baka yi imani ba baka yi imani akan zanta da matattu ba yace a qala bala Allah ba haka bane na yi imani amma walaki li yatma inna qalbi ina so na gani zuciyata ta samu nutsuwa naga abu practically sai imani na haika a gane ko to haka annabi Ibrahim ya ce Allah ina so na gani ra'ayil ayn ba wai na yi shakka ko kwanto bane to sai Allah ce samu tsuntsaye kamar yadda sura ta bamu labari ita to shi ma nan daidai ne annabi zakariya yake cewa wa qad balagatu min al-kibari itiya Allah ta ina da zai zo gayi na tsufa ba sha'awa mata ta ta tsufa tana cikin matan ma da ba su haihuwa gaba ɗaya domin shekaru yayi yawa daga nan mai Allah shi da shi قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Allah ce kala kazalika kala rabbuka haka nan ubangijin ka yi duk da tsufan naka yi gasar ko ba ka iya tashi shine kazalika kala rabbuka haka nan ubangijin ka yi yanda yace zai yin to zai yi an fahimta ai al'amru kazalika min khaliqi gulam mumkinan kamar yadda ubangijin yace dan zai zo to ya ma zo ya gama ko an gane ko qala rabbuka haka ubangijin ka yace a faɗa maka huwa alayya hayyun ai a bi an ara bi an a bi an arudda alayka quwwatul jima sai malamin tafsiri ke cewa kamar Allah zai dawo masa da sha'awa da karfin kusantar iyali wan faka rahima imra'atika sai Allah ya raya mahaifar matarka da ta tsufawa ta haihuwa wannan cikin kun bai kun an gama wannan din Allah ya da masa da karfin kuma Allah ya raya mahaifar matar duk ta yi duk wani abu ne mumkin ba abu ne ghair mumkin Allah zai iya wannan ya ma ya gama sai yake cewa to wa qad khalaqatuka min qabl ai kai ma dace haka muka halice ka walam taku shay'a lokacin da baka zama komai ba baka san ma ina kake ba ai qabla ka- qabla khalqika kafin mu halice ka kai ba kai ba kowa bane baka san ma inda kake ba kamar yadda yake cewa hal ata alal insani hinu min ad-dahr بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
Allah ce ya wani lokaci ya wuce ga dan adam hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura bai ma zama to shay madhkur ba abu ma da za a ambace shi bai ma zama ba ba ma alamar sa din an bayyana Allah ya rike duniya tun kafin ya halicci annabi Adamu shekara da shekaru ba wani dan adam din da za a ce masa wane babu shi bai ma zama shay'an madhkura din ba an bayyana wannan to kowa ya irin wannan rayuwa ba a halicce shi ba ba a halicci mahaifansa ba ba a halicci kakanninsa ba haka kuma Allah ya san zai zo duniya shine shay'an lam yakun shay'an madhkura can da yace qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyun ay yusur sahal abu ne mai sauki gun Allah wani ya saka haihu ai kai ga ma mata ga kai namiji ai to ga nana maryam ta haihu ba miji ga annabi adam an halicce shi ba uwa ba uba an fahimta in ma da wahala wancan abu wahala ai ba naka ba irji qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayy wa qad khalaqatuka min qablu wa lam taku shay'a me yace daga nan قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا Ƙala sai ya ce, Rabbi, kun ga wannan kalmar tana da tana da tasiri sosai wajen addu'a. A Rabbi din nan. Duk annabin da zai roki Allah to da Rabbi yake roƙonsa. Rabbi, Rabbi. An fahimta? Ƙala sai ya ce, Rabbi ya Ubangiji, ij'al li aya, ai ij'al li alama. Ya Allah ka sanya min alamar matata ta samu juna. Naga alama daga nan kuma shikenan na tabbatar an kama hanya abin nema ya kusa samuwa. wa dalilin ala wujudi ma wa'attani kuma Allah ka sa min alamar da zan gane abin da ka ban alƙawari ga shi nan yazo litastaqirra nafsi domin zuciyata ta nutsu wa tatma'inna qalbi zuciyata ta samu kwanciyar hankali mimma wa'attani kamar yanda ka alƙawarta ni kini ij'alli aya Allah sa min alama wanda daga nan zan gane lalle ilalla abin ne ma yasa qala sai ce ayatuka alamar da za a gane matarka ta samu juna biyu a gane ko a Allah tukalliman nas salasa layalin sauya zaka kame daga yawa mutane magana har zuwa kwana uku a jere sauya hine mita mutatabi'at kwana uku a jere ba za ka yi wa kowa magana ba to da ka ji wannan lokacin ya zo ka nemi ku gaisa da wani ka nemi kai wa wani magana ka ji magana ta ki fita to shikenan amma matarka ta samu juna an bayyana wannan sako ne daga Allah ya ce a faɗa masa alamar ka Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya yawa zaka shafi kwana uku a jere ba za ka samu damar yi wa kowa magana an ta habisa lisanak anil kalam bakinka zai sarki za a tare bakinka ba zai magana an gane ko min ghairi maradin wala illa amma ba cuta bace ba rashin lafiya bace ko ikon Allah ne haba mata innahu ala kulli shay'in qadir iko ne daga Allah kawai magana ba za ta yi ba za ta fita ba ga bakin ga komai ai wanne za ka ga ido ga komai amma baya gani wani ga kunnan faka faka sun fi naka amma baya ji wani ga bakin amma bai iya magana wani Allah da yake da iko shi kunne ba shi bane jin shi larabawa sun sami suna al'usu ji kuma as-sam yake shi ido ba shi ba ne gani ido sunansa al'ayin gani kuma sunansa albas an fahimta ji daban sunan kunne sunan ido daban yasa ba wai dole ba ne in Allah ya ma kunne sai ka ji ba dole ba ba dole ba ne in Allah ya tsaga ma ido sai ka gani a sunansu daban kuma aikin ji da gani daban yasa ke cewa a waccan aya cikin suratul nahl da yake cewa Allah ta'ala ya halice ku da alakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun Allah ta'ala bayan ya kawo ku duniya inji Allah waja'alakumus sam'a kaga bayan kun zo duniyar ku sannan ya sanya muku ji ai dukun da ya muta ka haife da kun da aka haife shi amma ji Allahu alladhi ja'ala lakum
wanda yake cewa huwallazi ja'alakum wanda yake cewa huwallazi khalaqakum وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون آه Allah ta'ala yake cewa ya halicce ku an gane ku bayan kun zo duniya to bismillah bismillah ka hararo da barkon ayin ne yake zo Allah ta'ala yake cewa ya halicce ku والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون kun ji wata baiwa ta ƙura'ani tun ɗazu ƙwaƙwalwar aiki aiki take wasan aya sama da dubu goma sha biyu da wani abu kuma an ci kawai wata aya ta zo tsakiyar karatu dole sai mamirin ya koma iya ta sace in tana ina tana ina wannan iya cikin mujizar ƙura'ani kenan an fahimta wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ne fito da ku daga cikunan mahaifanku inji Allah fitowar ma da ikon Allah da kaddarawarsa sai ke ce la ta'lamu na shay'a lokacin da aka haife ku ba ku san komai ba ba abin da ka sani ko yau ka kai ilimi ka kai mukamin professor to a lokacin da aka haife ka ba ka san komai ba la ta'lamuna shay'an daidai kankanin abu ba abin da ka sani jahili ne bigi ba abin da ka sani sai Allah ke cewa ja'alakumus sam'a bayan an haife ku Allah ya kaddara muku ya sanya muku ci kaga bai ce uzun ba wal absara Allah ya sanya muku gani bai ce ayn ba wal afidata Allah ya sanya muku motsin zuciya bai ce alqalbu ba an fahimta wal afidata yace amala Allah ku tashkuru ya sanya muku hakan domin ku gode mini ijaba to Allah ta'ala yake cewa ga bakin naka ba jinya bace ba illa bace amma ba za ka yi magana ba Allah tukalliman nasa lasa layalin sawiya mutatabi'at kwana uku a jere ba za ka iya magana da kowa ba to daga nan mai fa فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ka kaddara ga annabi zakariya nan ya fito ya zo zai samu mutanensa almajiransa ko mamunsa a masallaci shine fakharaja ala qaumihi min al-mihrab annabi zakariya ya fito ga mutanansa daga mihrab mihrab shine wani dan daki da ake yin sa a cikin masallaci wanda ake shiga ayiwa Allah bauta ko daki kamar daki masu itikafi dan wani gune da ake kebance cikin masallaci wanda ake shiga ai ta ibada ba abinda ake ciki sai ibada to shi annabi zakariya ya fito daga mihrab din nan zai zo yi wa mamunsa ko zai musu bayani ko zai yi wa almajiransa bayani to sai ji ya kasa ya ji baki ya sarki ya fito zai musu magana sai baki ya sarki fa'auha ilaihi sai musu wahayi wa'an sun ce musu ishara yi ne auha ilaihi an gane ko wa'an su kuma sun ce a ya rubuta musu a rubuce yi ne wahayi domin shi wahayi iya zuwa da ma'anoni daban-daban fa'auha ilaihim ai ashara ilaihim fa'awa ilihim ai a kataba kataba lahu sai ya rubuta musu abin da yake so a yi da ai sai ya rubuta ya rubuta musu a ƙasa ko ya musu ishara an sabbihu bukuratan wa asila bukuratan wa ashiya ya ce ku je ku dinga sallah safiya da marici ni na shiga wani uzurin da ba zan iya jan ku limanci an gane ku ku je ku yi ta ibadar ku in ba ba ku gane ba to kar ku tambaye ni daga nan zuwa kwana uku kuna haɗu da wani uzuri da ya fi ƙarfi na ba za ku iya gani na to haka ya faɗa musu a isharance ko ya rubuta musu kaga abinda Allah ya faɗa musu gashi yazo ya yi yunkurin magana ba ta yi ba to sai yi wa mutanensa ishara an sabbihu bukuratan wa ashiya ku je ku dinga sallolin ku safiya da marice kar ku jira ni ko ku dinga tasbihin ku ba sai kun gane ba an fahimta ya musu wannan ishara domin alƙawarin da Allah ya masa yasu imamu katari shine katabalahu shine ya rubuta musu a ƙasa ɗaya daga cikin malamai kuma ce ashara isharatan khaf khaf kufiya sariha sai ya musu ishara ko yi ishara zuwa gare su yace an sabbihu bukuratan wa ashiya daga nan bifam يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا na'am waje وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا shikenan abin haihuwar gashi ya zo ma har Allah zai magana da shi Allah ce ya yahya ya yahya khudh alkitaba bi quwwa karki wannan littafi bi quwwa da karfi an ce littafi littafin at-taura ne lam yakul li yahya kitaban munazzal alai shi annabi yahya ba wannan littafin da Allah ya saukar masa amma littafin linjila ya gada daga annabi Musa alaihi salam haka malaman tafsiri suka ce an gane ko khuzil kitaba wannan littafi na at-taura da annabi Musa ya tafi ya bari to ka rike shi da ƙarfi suka ce wal akzu musta'ar littafahumi wat tadabbur da aka ce khuzil kitab kamar isti'ara ne ma'ana fahimci littafin ita dabburinsa an gane ko wai ba riko na hannu ba haka a'a ka fahimci da kwakwalwarka duk lokacin da ka so ka kawo shi zai zo don lokacin da kake bukatuwa da gare shi zaka fahimta shi ne ma'ana kuzur kitab littafakumi wa tadabburi kama yukalu akhadha al-ilm an fulan kamar yadda ake cewa na riki ilimi daga wani an gane ko ai kai karatu abun wani ke li anna al-fahma shay domin ita fahimtar abu wani abu ne wanda yake taimakon ka kaman ka rike yushbihul akhas ka fahimci abin a kwakwalwarka to kamar ka rike shi ne yanzu ayoyin da Allah ramma ya haddace ai kamar suna hannunsa ne amma a zahiri suna hannunsa a zahiri ba za ka gansu a hannunsa ba amma suna kwakwalwar shi shine at-tafahumi wa tadabbur kenan duk lokacin da ka zo zo za ka kawo su daidai yake da abin da yake hannun ka rike ina khudul kitaba bi quwwa al-quwwa yani quwwatul ma'anawiyya quwwa ta ma'ana ba quwwa ta karfi ba tunda jariri ne a lokacin annabi ya iya zanin goyo ake wannan magana da shi ba jariri ne ake cewa khudul kitaba bi quwwa ai quwwatul ma'anawiyya wa hiya azima wa thabat ka zamto ka bada kulawar ka 100 bis 100 ga littafi shine azima wa thabat ya zamto ka tabbato wajen karanta da fahimtar sa wa atainahu al-hukma sabiyya annabi annabi yahya mun bashi annabta iya dan kankani iya karamin yaro yasa duk malaman tafsir sun ittifaki annabi haya bai kai shekarun balaga ba aka bashi annabta bai kai shekarun balaga ba amma a galibi su sai sun kai shekara 40 40 ake ba su annabta amma an ce shi bai kai shekarun balaga ba Allah ya bashi annabta wa atinahu al-hukmu sabiyya al-hukm ismu lil hikma hiya al-hikma da Allah ya ce wa atinahu al-hukma ai mun bashi hikima wal fahm mun bahi hikima da kuma fahimta fa yakuna hadha khususiyya li yahya utiya nubuwa fi hali istibyanihi wannan kamar khususiyya ce wani abu ne da Allah ya kebe annabi yahya ya bashi annabta iya shekarun yarinta an fahimta khususiyya ce tasa ba duk annabi bane aka masa wannan hatta annabi mu shugaba sallallahu alaihi wasallam sai dai shekara 40 aka bashi annabta sai dai shekara 40 an fahimta sannan bayan shekara 40 ya yi shekara goma sha uku bayan annabta a garin maka sannan ya dawo madina ya shekara goma an fahimta kaga shekara 63 ke shi ne shekarun da allah ya ba masu a duniya sallallahu alaihi wasallam to shi annabi ya annabi musa ma sai da ya kai shekara 40 allah ya ba shi annabta yawancin annabawa haka ne amma shi annabi ya haya allah ya ce wa atina hulukum asabiyya allah ya ba shi annabta iya shekarun da ba su kai shekarun balaga ba sai Allah ce wa hananan min ladunna hanan hini ash-shafaqa annabi haya iya cikin wanda muke tausaya masa a garin mu ma'ana iya iya karkashin kulawar mu wannan malamai suna cewa taksis ne ba da ta'mim kowa iya karkashin kulawan Allah ai ba wanda yake rayuwa waje da kulawar Allah ba wuce to amma Allah ya keɓance annabi ya haya a nan domin a ƙara fito da darajarsa an gane ko domin shi ya sha bamban da wa'ansu dewa daga cikin annabawa ma ba sauran mutane ba Allah ya ce hanan min ladunna ai ash-shafaqa wa min sifati Allah ta'ala al-hanan daga cikin sifar Allah akwai tausayi ko kuma kace annabi Isa mun sanya mai siffar tausayi da gare mu mutum ne mai tausayi mutum ne mai taushin hali mutum ne mai sassautawa al'umma ba shi da tsanani wanda mu ne muka mai arzikin wannan wa zaka zakatun nafs sannan annabi isa tsarkaka abun annabi yahaya tsarkaka ne da gare mu wani wani qa'uha min al-khaba'is ran annabi yahaya mun tsarkake ta ba wani datti ba wani cuta ba wani mummunan kudiri a zuciya mun tsaftace ta mun wanke ta inji Allah amma duk da haka bai kai annabi Muhammad ba tunda Allah ya ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak la hawla wala quwwata illa billah Allah ya ce ba mu bane muka yaye ma muka bude kirjinka ishrahu sadr suna cewa duk inda wannan istifham ya zo gaba da shi akwai huruful jazam gaba da istifhami da huruful jazam akwai fi'il mudari to wannan abu koda zai zo da sigar tambaya ba tambaya Allah yake tabbas kamar kaga alam ai kamar tambaya ce ai akwai istifham alam nashraha laka sadrak ba mu bane muka buda ma muka yalwata ma kirjinka to daidai yake kace haƙiƙa sharhana laka sadrak kamar alam ya jirke timan fa'awa ba mu bane muka same ka matsayin maraya yake ce na'am ya jirke timan fa'awa ba tambaya bace Allah tabbatar da abin yake mu ne muka yalwata ma kirjinka yasa babu kirji da yake irin manzon Allah a duniya ba shi wajen tahammul aza wa sabr aiwa manzon Allah abin da zai cutar da shi amma ko a biska zuwa gari ya sani ba wata mata bai hudiya ya sani ba bai sani ba ta sanya guba a abinci ta kawo masa ya sani ba bai sani kuma ya ci abinci shi ne ma kicin ya ci ba bisa rahin sani ba ko ji malamin infiraji ba bai sani bai ci ya sani abin da ya biyo baya biyo baya Allah ta'ala har ya sa wannan dafin gubar ya yi tasiri a rayuwarsa an ce har ya koma ga Allah iya jin mutum wannan dafin amma ba bai sani ce don kawai kawai ce da alkunya irin tasa ai ba mai shi ba ga Khalid bin Walid Khalid bin Walid wata rana manzo Allah ya tura su aika da shi da wa'an sahabbai da suka je garin iska ce su ma jakadun manzan Allah ne manzan Allah ne aiko su sai mutanen garin suka ce to yanzu tunda kun faɗa ka ta inda zamu gane manzan Allah ne aiko waye shugaban ku suka ce gaci na Khalid ne sai aka ce to ga guba guba ce har in manzan Allah ne ya aiko ka to ka sha a magani in ka sha wallahi mun tabbatar manzan Allah ne ya aiko an baka mutu in ka mutu ko mun san ba manzan Allah ne ya aiko wallahi ka ga masa amma Khalid da yake iya gaba gaba a cikin sahabbai dama dan gundun bala ne dama shi dama shi ina da yaki ne dama shi yace ku kawo gubar nan yace wallahi ya kafa kai shin gita yace da kasan ya sha nonon shanu haka yace wallahi duka yace ko ciwon kai ne ba albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine agunsu sun koyi wannan agunsu sun koya to Allah ya ce min yalwata ma kirjinka a zo a ce wani bai hude bai zo ya kama mayafinsa ya rike ta baya ya ce ka ba mu cikin dukiyar da Allah ya kawo to ka ka sake ni mana sannan sai na duba na gani ko da bai hude ne ba ma musulmi ba sabai suka yi cakan sai ci akuya da shi garku shi sai yake cewa ina mai kula da baitul mali yace ga ni ce ka je ka duba akwai wani abu a baitul mali yace da akwai shi dauko a ba shi aka ba shi zai tafi sai ke ce to dawo ni kuma shaƙe mun wuya da kai ba ana me sai ce ai mun karanta kai ba ka rama cuta da cutar mun karanta a littafi mu haka ba za a taɓa cutar da kai karama ba kai ya ce tabbas haka bai huda ya kaɗa ya tafi shi eh ga bai hudan da ya zo kuma zai wani balaraban kawai ka yi zo cikin masallaci ne ya yi fitsari ana zaune ba haka kamar muna zaune na wani ko daga can ya tsugunna ya kwaɓe wannan sai kama fitsari sahabai suka mai ca kai ca ku kyale shi ya ce latadiri mu karku mai tsawo ku kyale shi ya gama fitsarinsa sai ce ya zo ya kira shi ya ce kasan nan ina ne ya ce a masallaci ne sai ce masallaci ɗakin waye ya ce ɗakin allah sai ke cewa ai musulmi ba inda yake girmama kamar ɗakin Allah a rayuwarsa ɗakin baccin kama bai kai wannan ɗakin matsayi a wuka kamar inda kai musulmi sai ce sabai su ebo ruwa su zuba ruwa aka ebo ruwa aka zuba ruwa sai ce daga yau ka san kimar wannan gun ba a zuba ka zata a ciki ya fahimci abin da manzon Allah ya masa ya gane sai ce Allahumma rahmana bi Muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah an ka tahe jin kai gari da Muhammad kai zaka yi amma duk sauran ka rubuta su sai maza nake cewa sajjarta wasiya ai ka kuntace abin da ke da fadi ramar Allah ta fi karfin mu ta mana yawa to kun ga wannan saukin halinsa da sanya halinsa yasa ya fahimci shi to mazan Allah halinsa da ɗabi'arsa ta sa mutane da yawa su musulunta wa innaka la ala khuluqin azim ya sa malamai su fita duk wani abu da Allah zai wa ɗan adam dan shi a su shi to yayi wa manzon Allah shi in dai wani abu zai saka so mutum ko to manzon Allah iya da dubun dubatar sa wani ana son sa dan kyauta sa manzon Allah ne kyauta wani dan hakurin sa ake son sa manzon Allah ne hakuri wani dan juriya da jarumta ake son sa manzon Allah jarumi an fahimta wani dan kokarin sa ake son sa manzon Allah mai kokari ne ba wata kafa wanda za a ce madalla wanda manzo Allah bai bane gaba da kowa kuma mutum ba istu li mutammin makarimul akala an fahimta annabi annabi yahya alaihi salam Allah ya ce a hanan min ladunna wa zakatan kuma tsarkakakke ne wa mun tsarkake zuciyarsa min al-khaba'is daga dukkan wani datti au uridu biha albaraka ko kuma annabi yahya mutune mai albarka daga gare mu wa kana taqiya wa safahu bi taqwa kuma Allah ke siffanta shi da taqwa annabi isa mu annabi yahya mutune mai takawa mai tsantsan tsoron Allah subhanahu wataala daga nan fa wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wannan wawu din wawul aqaf ne kauriya ce akan waccan maganar Allah bayan annabi yahya a hanan ne min ladunna wa zakatan wa kana taqiya sannan kuma wa barran bi walidayhi sannan annabi ya haya mutum ne mai nagarta ga mahaifinsa mai biyayya ne ga mahaifinsa an fahimta wannan Allah ne fa yake ba da labarin ya haya ya haya mai biyayya ne ga mahaifinsa wa barran bi walidai iya da nagarta da biyayya ta ƙarshe zuwa ga mahaifinsa iya share musu hawaye iya zama daɗin kallo gare su shi ɗin duk wani abu da ake so ɗaya na nagarta to annabi yahya yana yi wa mahaifinsa ala kaunihi takiyan dilala ala tamakkunihi min hadhihi alwasf ya kasance taqiyi ne dama wa kana taqiya to kuma dama taqiyi za a same kowace siffa ta alkhairi iyakanta mai tsoron Allah za a same mai biyayya ga mahaifinsa ana fahimtar wannan alburu da aka ce barran biwalidai ai al-ikram was-sa'i fi ta'a iya girman mahaifinsa kuma iya aiki riris wajen yi masa da'a yasa duk ɗan da bayi wa mahaifansa da'a to ya shiga uku ya lalace manzon Allah da kansa yake cewa ridallah fi ridal walidai yardar Allah tana karkashin yardar mahaifa wa sukutullah fi sukutul walidai fishin Allah iya karkashin fishin mahaifa yasa duk ɗan da mahaifansa ke fishi da shi ya shiga uku ba zai taɓa ganin alkhairi a duniya ba wallahi tallahi ba zai taɓa ganin alkhairi a duniya ba kuma in ba su yafe masa ba a lahira ma ba zai samu rahmar Allah duba wannan ba ba masa an ce ya rayu da manzon Allah amma bai zo sun haɗu ba domin tsafa ragen iya kula da yati masa wannan ɗaya daga cikin tabi'an nan wai sulkar wai sulkar sun rayu a lokaci ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai zo Madina ya ga manzon Allah domin iya kula da mahaifiyarsa sai Allah yake bi manzon Allah labarin sa yake cewa akwai mai suna wai sulkar ya kasar Yaman a kasar Yaman yake matashi ne mai kula da yatimarsa iyaka ya ce to ka yi wa umar ɗan karɓar wasiya idan lokacin ya zo iya bincika idan ya zo aikin hajji suka haɗu to manzan Allah ka faɗa umar ya je shi wai su yi masa addu'a ku duba matsayin umar ɗan karɓar shi ne kalifa na biyu daga sai na abu ka sai shi amma manzan Allah ce duk lokacin da ka je aikin hajji ka bincika ko wani bawan Allah na ce masa wai sulkar ne da kasar yaman zai zo idan ya zo kun haɗu ka ce ni manzo Allah na ce ma addu'a ku ji tasirin addu'a Umar dan kaɗab duk shekara iya bincikawa ina mutanen yaman ga mu akwai wani mai suna Uwaisu ya zo suka ce a Uwaisu bai zo ba su ƙara bincikawa wata shekara maka can sai aka yi dace ta ce eh akwai wani mai suna Uwaisu ya zo daga Yaman ya ce da Allah ku nuna mishi manzon Allah kuma ya faɗa masa alamun da zai gane shi ya duba ya duba ya ga tabbas abin da manzon Allah ya kwatanta masa shi sai ce to manzon Allah ne ya ce da ni duk lokacin da muka haɗu da kai kamun addu'a ya ce manzon Allah ne faɗa ma ne ce ni ne Umar ba ai ba zai ma manzon Allah gare ba ni ne ya ce mu lalle lalle gaban addu'a bayan ya masa addu'a ya ce da Allah ina neman meye sirrin ka ba wa Allah shi dai wallahi ba kowa ya ba aiki ba shi dai ya san dai gyatin masa dai kam iya kula da ita babu abin da zai yi wanda zai bata masa rai kuma duk abin da zai yi faranta masa rai zai yi to wannan shine so duba ba ma daraja a duniya ba har a lahira ya samu daraja manzon Allah ya sanar da Umar ya nemi koyi sai masa domin nagarta ga mahaifiya nagarta ga mahaifi yasa duk mutumin da yake son yayi alkhairi ya ga alkhairi ya gama da duniya lafiya ya ga mahaifinsa kuma illar in baka bi mahaifanka wallahi sai ka zama bawon wa'ansu shine kaidar rayuwa sai ka zama bawon wa'ansu wallahi duk abin da ka ji tsoro ka yi a gidanku na wahala wallahi tallahi sai wani ya sa kuma ya zage ka kuma baka da mutunci wannan ka rayuwar take ka ba tu dini tuda duk abin da ka gujewa a gidan dan wahala ko talauci ko wai to sai ka zo gaban wani kayi kuma ana zage ka kuma baka da mutunci komai wannan shine kaidar rayuwar ta saboda ka musamman matasa ku ne tasgar rayuwa take kwakwalwarku duk wanda ka gani a yau cikin rufin asiri wallahi ka bibiya ya yi wa mahaifansa da yara yasa ya sa riko da addini da biyayya ga mahaifa to garkuwa ne daga talauci Allah wallahi garkuwa ne daga talauci na musifa wala ba ka shiga ba duk inda aka juyo aka juya sai kaga Allah da bukasa alƙawarin Allah ne ka rike ibada sannan kai wa mahaifanka biyayya da kuma duk mutumin da ya gani ta abin da ya kama ya cire ya fuzge duk inda ya dafa ya gurgunce ya balle wallahi ka bincike shi a wannan ne gaskiyar magana haka malamai suka ce duk ibadarka duk karatun qur'aninka inda kana saba mahaifanka wallahi sai Allah ya dadana ma zaba ne kai ka da mugun talauci Allah amma haihuwa ma rago sune ga gare ka kai kana bigi da mutane wannan duk iya ƙarƙashin sakamako ne na yi wa iyaye budurci iya haifar da wannan duk abin da ka samu kuma Allah sai zari albarkarsa ba zai albarka saboda mahaifa wa an su ginshiƙai ne masu girman gaske wanda Allah ta'ala da kansa yi wasu ya abu da yawa ƙur'ani cewa mu musu da adabi to wani yake faɗa mana yahaya alaihi salam barran bi walidayhi ni yawan biyayya ga mahaifansa ne sannan walam yaja walam yakun jabbaran asiya bai zamto jabbar ba jabbar shine mai tauye haƙƙin mutane mai zaluntar mutane mai kama karya annabi ya haya ba wannan bane ko ba mai saban Allah bane ba dan ta'adda bane ba mai saban Allah bane ba mai cinye haƙƙin mutane bane haka Allah yake yaban yake sifanta mana annabi ya haya alaihi salam daga nan ba
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله يتي وسلام عليه amincin aminci ya tabbata gare shi wa huwa sana'a sana'ullahi alaihi shine yaban Allah zuwa gare shi ita da masallama nema wa kai aminci duk wanda kace masa assalamu alaikum to kace amincin Allah ya tabbata gare ka shi ma idan yace ma wa alaikum assalam yace ma amincin Allah ya tabbata gare ka yasa da ma manzo Allah ce ba inda yahuda suke muku hasada sai a gurabe gudabi da sallama da kuma amin a sallah bayan liman domin sun san wani alkairi ne mai girman gaske yasa suna jin takaicin muna sallama a junanmu suna jin takaicin muna bayan liman mu ce amin din nan suna bakin ciki dan domin maza Allah ce duk wanda amin ɗinsa ta dace da amin ɗin mala'ika Allah ya gafarta masa duk abin da kai Allah ya kai inda ka ce amin a bayan liman bayan karanta fata kuma ka dace da amin ɗin mala'ika to shikenan Allah ya ce maza Allah ya ce Allah ya gafarta maka sallallahu alaihi wasallam kuma ita wannan salama nema wa kai abinci assalamu alaikum assalamu alaikum yan aljanna ma aka ce la yasma'una fiha lagawan wala tasima illa qilan salama salam salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbata salamun alaikum tibutun fadkhulu khalidi yan aljanna salam salam wannan shine maganar su tahiyatu fiya salam gaiso su a cikin aljanna salam aminci aminci kuma a cikin alace duk wanda kace masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to sai a sa mala'ika ya rubuta malada 30 idan shi ma ya ce ma wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma za a ce mala'ika ya rubuta masa lada 30 idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka taƙaita da wa rahmatullah za a baka lada 20 idan ka taƙaitu da assalamu alaikum za a baka lada 10 yasa aka ce Anas dan Malik radiyallahu an wata rana sai ya dauki kujerarsa sai ya tafi bakin kasuwar Madina sai ya girka ya zauna duk wanda ya gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk wanda zai shigo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya gaji sai ce ko yanzu na ci riba sai dauko kujerarsa dawo gida ba abin da yake sayarwa ba abin da yake sayarwa sallama kawai yake yi inda ya manzan Allah ce ga ladan da za a bai kuma ya tabbatar gaskiya ne ko mutum goma ka yi wa haka ya kwai lada casa'in za ka samu ko a talatin sau goma ɗari uku ke ɗari uku to yana laifi to su haka suke da maganar manzan Allah te sun aiwatar da ita a rayuwarsu te sun taɗabikinta a rayuwarsu an fahimci wannan Allah ya ce wa salamun alaihi yabon Allah da jinjina daga Allah ta tabbata kan annabi Yahya alaihi salam wa hadhihi al-ahwalu thalatha wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya amincin Allah ya tabbata gare ran da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar kuma da Allah zai tashe shi a ranar alkiyama duk wannan amintu in ka samu wani aika gama ka gama amincin Allah ran haihuwa amincin Allah ranar mutuwa amincin Allah ran tahi da kabari ai magana ta ƙariya malice wannan halayya guda uku al-madhkura kuna wanda aka ambace su ana yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'asu hayya ahwal ibtida' atwar tawru ad-dawru al-wurud ala dunya a zangon farko na zuwa duniya shine yawma wulida wa tawru irtihal minha da kuma zangon barin duniyar shine yawma yamutu an gane ko wa daur ad-daur al-akhirah da kuma da kuma zangon tafiya lahira shine wai mu yuba su hayya wa hadha kinaya ala annahu mahallu al-inaya fil ilahiyya bi hadhihi al-ahwa wannan kamar kinaya ce daga Allah Allah yake nuna cewa muna da kula ta musamman da annabi Yahya a wannan halayya guda uku ran da zai zo duniya akwai aminci mu tare da shi a ran da zai mutu akwai aminci mu tare da shi a ranar alkiyama ma akwai amincin mu tare da shi an gane ko wayo mai ya mutu liktisari hala allati ma tafiya an takaitu game da halin da annabi isa ya koma ga Allah ana cewa kai shi aka yi ana ce annabi zakariya da annabi hadi yahuda da suka yi su amma walam tazkur qissa qissatu qatluhu fil qur'an malai ce ba ambaci kissar ya aka kashe annabi haya qur'ani ba fada ba an ce dai wayo mai mutu ko ana aka tsaya amma ku duba littafan tafsiri sun ce kai shi ake iya masallaci iya ibada ya guda zuwa kai shi da mai shi an fahimta to amma qur'ani bai zo da tafsirin ya aka yi shi din ba sai dai amma ya ce wayo mai mutu shine ijmalan ya kawo magana a dunkule bai rarraba ta daga nan mai Allah ya ce واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا to mun zo gabar da ma aka sanya wa sura suranta yace na na Maryam alaiha salam ita ce kissa ta biyu a wannan sura din mun gama da magana Annabi Zakariya da ɗansa Annabi Yahya an tsallako kuma magana na na Maryam da ɗanta Annabi Isa alaihi salam Maryam shi ne ma'ana baiwar Allah ke amatullah da yaransu a wancan lokacin shi ne abin da ake nufi kenan maryam ma'ana baiwar Allah an gane kun kamar kace abdullahi ne ko amatullahi to daidai yake da sunan maryam baiwar Allah suna ne mai girman gaske mai karanci alqur'ani mai sura 114 ba surar da aka ambaci sunan wata mace a surar sai na maryam alayhi duka ba surar da aka sa sunan ya mace sai na maryam alayhi shine maza lake takammulat min ar-rijal kathir yace daga cikin maza akwai wanda kamala su ta cika daiwa tunda annabawa manzani suna daiwa yace amma walam takmul an-nisa illa arba amma a mata ba wanda suka cika kamala su ta cika sai mata guda maza Allah yake cewa Maryam bintu Imran da nana Maryam wannan wanda zamu yi labarin ta da kuma Asiya imratu fir'aun da Asiya matar fir'aun da Khadijatu bintu Khuwailid da nana Khadija ir Khuwailid uwar gidan gidan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce wa fadlu Aisha ala sa'irin nisa ka fasalu ka fadlu sarid ala sa'irin ta'a fallan na Aisha akan sauran mata kamar wani abinci ne na musamman akan sauran abinci gaba ɗaya ma'ana waɗannan mata guda hudu da manzon Allah ya faɗa to sun kamalar su ta kai ta kawo kuma kowace ka ɗauko ta gani ba duk hudun ita wannan ita wannan dai na Maryam alaiha salam yayin da aka haife ta ma mahaifinta yayi alƙawari cewa duk abin da aka haifa to zai mai da shi ya dinga yin hidima wa masallaci falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa sai Allah ce wallahu a'lamu bima wada'at da aka haife ta sai mahaifiya ce to Allah ko mace na samu mace kuma kaman ba za ta dace da ake masallaci ba sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah ya san abin da aka haifa Allah ya sani walaysa zakaru kal unsa an fahimta wa inni samaituha maryam wa inni uizuha bika wa zuriyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulil hasan wa anbataha nabatan hasanan wa kafalaha zakariya kullama dakala alaiha zakariya zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah tun tana duniya aka take cidi da abincin aljanna tun tana duniya wanda yake renanta ne zakariya in yaje gunta sai ya tadda abinci wanda bai shi ya kai mata ba kuma abincin da ba za a same shi a wannan yanayin ba wata ran da ya ce ya maryamu anna laki haza maryamu wace ka miki wannan ki ce min indillah daga Allah ne eh malaman tafsir suka ce jibril ya atini bihi min aljanna jibril ne ke kamin daga aljanna yake kamin shi wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab Allah iya da ikon arzuta mutum ba tare da wani hisabi ba to da annabi zakariya ya ga haka ita to shi ma iya da bukata tunda har Allah zai yi wannan ikon ya gani to shi ma iya da bukata zai faɗa wa Allah hunalika da azakariya rabba hunalika da azakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a annabi zakariya da ya ga wannan sai ya ce to hunalika hunalika suna cewa zarfu ne zarfu zaman a wannan lokacin sai ce Allah ga bukatata hunalika da azkar ya rabba rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba yace ubangiji ina roƙonka da baiwarka kamun baiwar samun abin aihuwa tsarkakakke innaka sami'ud du'a Allah kai ne mai jin addu'a kaga shine maganar aihuwar annabi Yahya da makaranta tun a can bai so to Ali Ibrahim ta fara magana kaga muhallu shahid Allah iya aikuwa da Maryamu abinci daga aljanna Allah ya san da zamanta iya kula da ita. An fahimci wannan? Ga kuma haifar annabi Isa da ta a yanayi irinsa guda ɗaya a duniya gaba ɗaya. Maɗauko Asiya, Imratu Fir'aun. Tun a duniya, Allah ya kira ta mai imani ce. An gane ko? Wanda yake cewa wa daraba Allah masala.
Wa daraba Allah masalan lilladina آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله تمام الله بقى musu misali ma game da wata mata mace mai imani وضرب الله مثلا للذين امنوا امراته mace ce mai imani amma matar fir'auna ce imra'ata fir'aun matar fir'auna iz qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna tace ya ubangiji ka gina min gida a aljanna ka nuna min gida na aljanna abdullahi dan abbas yace bata mutu ba sai da Allah ya nuna mata gidanta a aljanna wa najjini min fir'auna wa amali Allah ka tsiratar da ni daga fir'auna da aikinsa wani jini mai da kome zalimi ya Allah ka tsirce da daga mutane a zalimi an fahimci wannan na na khadija radiyallahu anha ita duk ƴaƴan manzon Allah kafatanin su duka daga gari da su in banda Ibrahim al-Mu'azzam shi ya haife ne da wata baiwar Samariyatul Qibtiyya amma duk ƴaƴansa daga nana Khadija Allah ya bar su tunda al-Qasi an gane ko a Abdullahi Ruqayya Fatima Ummu Kulsum an gane ko da Zainab guda uku kai guda hudu mata biyu maza ƴaƴan nan na Khadija ɗaya namijin shine dan gidan Maruf da Ibrahim al-Mu'azzam wata rana manzo Allah yana zaune ya dawo daga wani gu haka ya dawo gida ya zauna sai na Khadija ta ji za ta kawo masa ruwa da zai sha ta tafi kafin ta zo sai ga mala'ika Jibril sai ce ga na Khadija can za ta kama abin sha idan ta zo ka ce Allah yana gaishe ta ta ƙara a rabba hassalam Allah ya aiko ni ya ce idan na na kai ji da ta zo ka ce Allah iya gaishe ta kaga ai bahaushe ma ya ce banza ba ta kai zo mu kasuwa ko in ka ji wani da labari Allah ya aiko ma gaisuwa daga sama ai matsayin da ya kai matsayi an fahimci wannan na na Aisha ita kuma radiyallahu anha tana manzo Allah yana zaune a garin Makka sai ga sako daga mala'ikar Jibril ya zo masa da wata sura kamar hoton na Aisha sai ce Allah ya ce in faɗa maka hazi imra'atuka fid dunya wal akhirah wannan ita ce matarka a duniya da lahira sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tana zaune manzon Allah kansa iyakan cinyarta ta tallafe shi da hannunta Allah ya karɓi rayuwarsa kuma a ɗakinta manzon Allah ya kuma a ɗakinta manzo Allah lokacin da jinyar ajali ta kama shi yau a kai shi dakin wacce gobe ma a kai shi dakin wacce ke ke tambayar matar yau a ina nake a dakin wani gobe ba a dakin jibi ba in an zo kan dakin na na'aya sai a ga manzo Allah kamar ya dan nuna farin ciki sa haka to sai matan suka ru suka ce to sun yi ittifaki sun yi meeting sun yarda da yarda su duk jinyar da manzo Allah zai yi dakin na Aisha su sun yarda masa da ya kama jinya nan kuma Allah ya kaddari rasuwarsa dakin na Aisha a ɗakinta aka binne shi tunda duk inda annabi ya mutu ana ake binne shi ba a ɗaukar ta ɗaya an fahimtar nan shi ya sa wata rana a sai na na aisha ta yi mafarki sai su faɗa babanta sai na abu shi na yi mafarki na ga ɗaki na taurari guda uku manya-manya ce ishe aka iya gani ta ce eh afuwar kai ta faɗa wa manzan Allah wannan sallar da sallar ishe na yi mafarki na ga taurari uku a ɗaki na ya ce to wannan mabarkin yau da gobe za ta nuna za ta fassara mafi mazala iya koma ga Allah ana binne shi sai abin ya faɗo mata su ji ce wannan ba mawaki ne tauraro na ɗaya da babanta sai na abakar ya mutu shi ne ma alfarma a zo a binne shi a kusa da manzan Allah sai ce wannan shi ne tauraro na biyu shi ma umar ɗan kaɓar radiyallahu anhu sai ne ma alfarma ya ce in ya mutu dan Allah iya neman alfarma a gun Aisha a zo a binne shi a kusa da yan uwansa to ne shine tarawih na uku an bin janna da na Aisha radiyallahu anha an ci yawun bakin ta shine abin nakasi ne shiga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwanta Abdurrahman ya zo iya aswaki ya zo ya gida manzo Allah iya jinya sai manzo Allah ke kallon sa iya aswaki sai ke tambaye take tambayar manzo Allah na iya kana so ne kana so ba ga mutum ne mai san aswaki sai manzo Allah ya gida kai yana so sai ta samu aswaki ta tattauna da bakin ta ya laushi sai ta sa a bakin manzo Allah a ce wani shi ne abu na ƙarshe da shiga bakinsa sallallahu alaihi wasallam amma yadda tana da falaloli sun kai wajen guda bakwai da imamul bukari ya kawo ya ce duk duniya ba wata mace da allah ya mata wani suna na sha saboda ka za mu tsaya a nan insha allah wani lokaci ya yi idan mako mai zuwa ya dawo za mu ka dawo allah ya dade mu ko kuma mako mai zuwa ba karatu laraba ba karatu juma'a ma ba karatu laraba ana dab da arfa wace garin arfa ko juma'a kuma ana ciki da masallah rana ita saboda karatu insha Allah rana ita sati mai zuwa babu karatu za mu hage kuma sai Allah ya kai mu wancan sati na gaba insha Allah ta'ala ya karba mana ya ba mu ikon yin ibadu kuma ya karba mana waɗannan kwanuka da muke cikin su wanda ake son yawaita ayyukan alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna cikin masu rabo da dacewa cikin su Allah ya ba mu guzurin yin aiki na alkhairi kuma Allah ya karba mana dukkan alkhairin da Allah yake rabawa a waɗannan kwanuka ya Allah ta'ala ka sadar ba mu a ciki Allah ta'ala ka samu lafiya mu wani lafiya muna roƙon Allah ta'ala duk waɗanda suke da buƙatu na matsin rayuwa da kuncin rayuwa ya Allah ta'ala ka fudda mu daga cikin su Allah ta'ala ka korewa kowa abin da zai yanka na layya ya Allah kai ne mai iko mai azurta kowa a lokacin da ka so Allah ka yi wa kowa buɗe cikin neman sa ya Allah muna ƙara addu'a gidan malam Usman an yi aure a yau muna addu'a Allah ta'ala ya sanya albarka a wannan aure yarinya da ta aure Allah ta'ala ya sa gidanta ne Allah ta'ala ya sanya albarka a wannan aure da aka yi da dukkan auraraki da aka yi a gidajenmu na musulunci Allah ya sa albarka da ciki marasa lafiyar mu Allah ta'ala ya yayi ya ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya tsare mu da lafiya da imani muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki masu taimakon addini duk inda suke duk inda masu taimakon addini suke Allah ka taimake su masu yawa addini mazaban ƙasa Allah ta'ala ya mana maganin su